بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوشاء قوة لماذا الآخرة تيرا تجد شكاة وجود أدري خلود أربعين دبيار za mu ci gaba da littafin da muke karantawa a nukhbatul fikar kamar in a dazo inda muka tsaya mun tsaya mun tsaya kan magana kan mas'ala ta ta al-mursal da kuma al-munqati' da al-mu'dal yanzu kuma insha Allah za mu ƙara shi dan abin da ya mana saura mu ci gaba daga inda muka tsaya a dazo مالا يتيه وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا أو خفيا فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم, ومن ثم احتيج إلى التاريخ والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى إن شاء الله wannan ya isa azalma zama dai ta na yanzu insha Allah ta'ala malam yana magana kan al-munqati yana magana akan wato hadisi wanda ke akwai gibi a cikin sa sai yake cewa qad yakunu wadihan aw khafiyan zai iya zamowa a kurukuru a fili yake zai iya zamowa kuma ya ba kurukuru ba wato a ba bayyane yake ba wato za a iya samun gibi din a isnadi ne zama a fili yake kowa da kowa duk wani wanda yake al-mushtaqil bi hadha al-ilm wanda yanda ke ya dan shigarsa da wannan ilimi zai iya ganewa cikin sauki kamar kasancewar shi rawin bai riski wanda yake ruwaya daga wajen sa din ba wanda yake cewa daga shi din yake wannan ruwaya mutu an san bai riske shi ba ko kuma bai mai mu'asara da shi ba bai yi zamani tare da shi ba bai saurare shi ba kuma ba a samu cewa yana da wani littafi amintacce da shi wannan rawun ya aiko masa ba ko kuma yana da wata, wata wijada sahihiya wani rubutu ko sahifa ko wani abu da ya same ta watakila ko kakan shi ne ko baban shi ne ya rubuta an kuma tabbatar cewa wannan littafin ba a gurɓata ta ba to ba ta irin wannan ba ne a'a kawai dai an san cewa kawai لم يدرك الشيخ أو يسمع منه shi bai riski wannan malamin da yake cewa ruwa yana ruwa daga wajensa ba bai kuma bai saurare shi ba to wannan kaga a fili yake kowa zai iya gane haka al-mustaqil bi hadha al-ilm zai iya ganewa bi suhula hada ya'rifuhu al-mustaqil bi hadha al-ilm bi suhula likawni likawni saqt wadihan to kuma zai iya zama kuma khafiyan khafiyan shine zama a boye mutum ba zai iya wanda zai iya ganewa suna la'imatul nuqat manya manyan malamai zuwa su iya gane wannan saboda akwai almu'asara akwai yayi zamani da shi sannan kuma akwai an dinga dan wato yanayin wato waje na da suke rayuwa ya dinga gogon juna amma kuma sai aka sai aka samu shi mamakin ubangiji shi ba a samu ya ya sarare shi ba kamar Hassan al-Basri al-Hassan al-Basri ya rayu a Madina Abu Hurairah ya rayu ya rayu a Madina amma har lokacin da Abu Hurairah da al-Hassan al-Basri ke Madina shi kuma Abu Hurairah ya tafi basan Basra can garin su shi anan Hassan al-Basri na yaro nan shi kuma lokacin da kuma Hassan al-Basri ya koma Madina shi kuma Abu Hurairah shi kuma ya dawo Madina afwan lokacin da al-Hassan al-Basri ya koma Basra shi kuma Abu Hurairah ya dawo Madina to kaga wannan in ba in ba wajen manyan malamai ba ai ba ai bai sauki kwarai da gaske da mu ire ire mu yanzu ka muna duba ka ai mu a wajen mu kawai zaka ga kawai ai wannan isnadi ne wato karbabbe saboda me saboda in ka duba za ka ga na farko dai al- Hassan al-Basri ya zo da Madina na biyu kuma ya je kuma shi kansa Basra Abu Hurairah kuma ya je a Basra to ya kaga wannan ah, iktifa'an bi bi- bil mu'asara kuma ga shi dama kuma yanayin zamanin su duk ya doke lokaci an yi lokaci daya har wanda zai ba abu da zai sa da zai sa ka ce wai akwai wannan gibi a wannan isnadin amma su malamai da yake suna bin keke da yake su sun gado eh haka kuma ya cewa bai je Imran ibn Husayn ba duk da kuma wato yanayin rayuwa ta ba ta ba da dama za a iya cewa zai iya yi wa ya saurare shi din bai saurari Ali bin Abi Talib ba bai saurari Ibn Abbas ba da rayuwa ya riga ya ya hada su a lokaci daya da da an samu sa'a da ya sarare su din ya yi zamani tare da su amma bai sarare su ba to wannan kaga ba hada ya arifu ahlu at-tabassum wal hidq wannan manyan malamai su suke gane haka Eh, shi- saboda haka babban abin da mutum zai gane haka shine wajen eh, yana bibitan wato maganin ganin manyan malamai akan haka cewa wani an fulani an fulani mursal waɗannan littafai na marasil din nan musamman marasil na ibn ibn abi hatim cewa fulani an fulani mursal kaza kaza to zai mutum ya rike su kwarai da gaske ya rike kuma insha Allah ta'ala shi ma yau da gobe yana bibiya abubuwa shi kansa zai iya fahimtar wasu abubuwa Allah ya masa gode kaga wasu daqa'iqu al-fahm al-isnadiyya ka- kana fahimtanta sannan kuma eh, kamar kamar misali ce kamar mixer mixer shi ma kaga lam yasma min ummi salma min ummi salma shi ma kaga tsakanin su a mursal ne to kaga wannan khafi al- al- wato asaqtul khafi ne asaqtul wadih shi ne wanda kawai kawai ka san malika ce yana ruba daga sa'id ibn musayyib ka san ha ina ba zai yiwu ba eh saboda ma- malik lokacin da shekara nawa ne wato abin da dan baya ruwa je daga wajensa kamar misali a ce yana wato ah, malik yana ruwa daga daga da- daga daga daga wato abu hoyar shi kansa to kaga yanzu wannan ai ba su yi ruwa ba su yi zamani tare ba ba su yi zamani tare da dama dama shi sai ibn musayyib ma zaka iya cewa tunda duka yan madina ne malik kuma lokacin da aka haife shi sai ibn musayyib din a ba zai sadu ba ba zai sadu ba na so kaga shi ma wannan a fili yake a fili yake to sai mali ya ƙara cewa fal awwal yudraku bi adami talaqi abin da yake magana shine wato asaqatul wadih gidi wanda yake a bayyane yake ana sanin shi ne shine al-awwal kenan inda yace thumma qad yakunu wadihan aw khafiyan to fa al-awwal shine ai al-asaqatul wadih ana sanin shi ne da da bi adami talaqi wajen cewa wani da wani ba su haɗu ba tsakanin ɗalibin da malamin to ba su haɗu ba ba su haɗu ba babu haɗuwa tsakaninsu aule adamin idraki ko kuma ko ko ko ya zama ma bai bai riske shi ba Eh, au ko- adamin luqya au adamin luqya ko kuma adamin idrak Eh, ko dai ba su haɗu ba ko kuma ma shi bai ma riske shi ba kamar ruwayan sa'id ibn al-musayyib daga abubakar as-siddiq kaga shi bai ma da sai abubakar siddiq ba saboda haka ba zai yiwa ce yana yana yana ruwaya daga abubakar siddiq ba shi sa'id ibn al-musayyib saboda haka ruwaya sa daga sa'id daga abubakar siddiq wannan mursala ce ko kuma idan musali ba kamar yadda na ce maka yanzu kamar al-hasan al-basri da abu huraira abu huraira ya je basra ya je basra lokacin shi kuma alhassan al-basri yana madina shi kuma alhassan al-basri ya kuma basaransa shi kuma abu ya dawo madina kaga ba sadu ba an sha babban kwarai da gaske wani lokaci akan iya samun wato akan iya yakan iya zama babu wato haduwa din babu al-ijtima babu haduwa amma kuma an samu rubuciceniyar tsakanin ɗalibin da malamin malamin ya aika mishi da ya aika mishi da wato rubutaccen hadisai ko- ya- ta hanyar mukataba ko ijaza ko ijada sahiha to kaga wannan malamai duka suna karba wannan shine hadha huwa alladhi istaqarra alayhi rayu a'immatu ash-sha'n alayhi wannan shine abinda wato malamai suka tabbata akai cewa duk wani abin da aka samu koda mukataba ne to wannan bai bai- bai cikin wato wato inda aka samu asaqatul isnadi babu wato wani gibi na isnadin sai yake cewa kuma mahtija ila tarikh daga nan ne kuma a saboda buƙatar a san gibi wato mabayyani da wanda ba mabayyani ba to a nan ne afwan bukata da da malamai ke da shi na su san gibi mabayyani to da kuma rashin sanin cewa da kuma san cewa wane bai riske wane ba wane bai ji daga wane ba wane bai gamu da wane ba a nan sai malaman hadisi suka suka buƙaci suka tursa su san tarihi na marwaitan su san kuma wato wannan kamar halat ne ihtiyatiyya sharida daqiqa li ma'rifati li ma'rifati as-saqt al-wadih هل أدرك فلان شيخه أو هل اجتمع به ألقيه كما أم حصل التلاقي بينكما كما إيرو إيرو وانا أبوه to wannan sai sanya aka samu wasu abubuwa manya da wannan muhimmai ne a wannan babu kuma ya kamata ya kamata wato ka ka kula kwarai da gaske na farko shine sai aka saka samu tahriru mawalidir ruwati wa wafayatihim aka samu wato malaman hadisi suka bibici wato lokacin da aka shekarar da aka haifi kowane rawi da kuma shekarar da ya rasu wannan yana ba su dama da zara an ce wani ya ce gaba ne suka san cewa ai shi wani na an haife shi ne bayan shekara goma da rasuwan wannan malamin to an san sun san cewa ina ina ba zai ba zai zama yana ruwaya daga wannan ba to ga wannan shi tahriru mawalidin ruwati wa wafayatihim in kuma haka ya musu wahala to kuma suna da wasu abubuwa da suke bi idan misali ba a sami cikakkiyar tarihin ba sai shi abinda suke yi shi ne shine sabrul tabaqat sai su ga shi to yan tsare kunsa su wane ne suke suke da wajen suwaye suke ruwaya sai a duba average na na shekarunsu to shi ma an san ba zai wuce wannan shekarun ba an san yana da wani da wani da irin su wani da irin su wani da irin su wani da irin su wani kowanne an san tabaka su sai ma malik tabakan su su sufiya da thauri su shu'ba ne su al-auza'i su lat ibn sa'ad ne to an san tabaka su ne waɗannan in misali wani ya je ya dage zuwa tabakan su sa'id ibn musayyib an san ba tabakan sa bace bace sai an sai yana ruwaya ne daga tabakan malamai irin su su az-zuhuri irin su qatada irin su irin su irin su irin su irin su irin su abu zu abu zubair al-makki da sauransu to in shi sannan kuma suna kuma abu na uku da suke amfani da shine taqribul wafayat ta iya ba san lokacin da wani wani ya rasa ba to amma sai a dan bi sau'in sa a gani wani ya rasu waje kaza wani ya rasu waje kaza ya yi ruwaya waje kaza ya yi ruwaya da ruwan wani ya yi ruwaya wajen wani to sai a bi sai su hada a su dauki wannan statistical wato data din shikenan sai su hada sai su ce to ai ya mutu ne waje wuri kaza in haka haka aka samu wani rawi ya ce shi ma yana da ruwaya daga wurin wani to ina sai a ce ina ai sabr lil tabaqat wa taqriban lil wafayat ya nuna cewa ba kokari yake kawai to balle kuma ya zama an samu ai tahririn ma mawalid din rawun na ruwatin ko kuma wafayat din rawin to ai duka wannan ai ba zai yi ba da baɗin abubuwa su ne da su ake magana ko tahriru mawalid ruwat wa wafayatu wa wafayati aw sabr aw sabr tabaqat aw taqrib lil wafayat wannan muhimmi ne kwaye da gaske ɗaliban hadisi ba zai iya wato wadatuwa da wannan babu ba wannan gaskiya wannan babi ne wanda yake ko mutum yana so ko baya so inda yana son yi wannan ilimi din to sai ya dinga zama yana rike waɗannan wato waɗannan wato shi tarihu tarihu mawalidi arwat wa tarihu wafayatihim wa ma'rifatu at-tabaqat wa ma'rifatu al-wafayat wa sabru at-tabaqat wa taqribu al-wafayat wama ashbaha dalik dole ya zama ɗaliban hadisi yana rike da irin waɗannan abubuwa su a wancan zamanin ta wannan hanyar suka bi wajen suka bankaɗe wasu mutane da aka same su sun ce suna ruwaya daga wasu malamai tarihi zai kaɗaita su tarihi ya kaɗaita su wata wanda aka samu mu a wannan zamanin kuma da nan ne zaka samu wanda yake ya shiga wannan ilimin ba ta ta windo ba ta kofa ba za a san cewa ya wato ya shiga da jahilci da kuma rashin zama da malamai ba kuma ya bibitan abinda malamai suke rubutawa da suke faɗa sai ka ji kawai yana faɗin wasu maganganu na al'ajabi sai ka ji yana faɗin wasu maganganu na al'ajabi wanda zai sa wato ga mai saurari wanda ya san abin zai masa dariya sai a masa dariya kwarai da gaske sai ka gaji sai gaji ya faɗi wani magana ya malik ne ko kuma wani wani wanda yake ba tsaran malik ne sai ce kawai yana ruwaya daga sahabi kawai sai malibi fa yana wazi sai kaji kawai ya ce ya je ya ce malik malik ai yana ruwaya daga daga wani sahabi abin sa ba abin da shafi shi kai yana tsammanin shi malik wani tabi'i ne to kaga wannan ai hada inna ma utiya min من قصوره وقلة مجالسته للعلماء وقلة معرفته بتنصيصات الناس وقلة معرفته بتاريخ مواليد الرواة ووفياتهم وقلة معرفته بالطبقات وقلة معرفته بالوفيات ولن أول دك سوريا كان ساوى اللوكتي كان ألبي gashi za ka shiga za ka amma kuma tun da ya shiga wannan babin kuma yana sanya magana da ya kamata in ka shiga babin sai ka shiru sai ka shiru amma ka shiga babu kuma kana son kai magana kuma sai kai magana ka zo da wasu wasu bangalu masu ban alajabi sai ka zo da wasu bangalu masu ban alajabi wani ma za ka gani Imam Ahmad ne sai tsammani Imam Ahmad na wani wani tsare su Maliku ne kawai sai ga yana cewa ina ai shi Imam Ahmad shi ma ya haɗu da wani ko ya irin irin wannan irin wannan abubuwan da zaka taji ba san in kawo ta kawo misalai amma dai zaka taji mutum wasu suna faɗin waɗannan bangalu to kuma da dai wanda bai sani ba ya shiru da da ya hutashe da kansa Allah ta'ala ya yafe mana mu da su baki daya Allah ya kara mana ilimi Allah ya kara mana cewa wajen neman wannan ilimi ilimin hadisi ilimi ne wanda yake yana da bukatar hakuri ya bukatar hakuri da muka ji malaman mu suna faɗa kuma haka abin yake ko yanzu da muka fara mu'ayashin abin gaskiya ilimi da kai idan ka ta yin shi ba ba san kana yi ba kai da ka san kana yi dai ka san kana yi sai kuma tsare kunka in ku tsare kunka in ka in kun zana za ku dan tattauna na ilimin muzakara za ku to kuma za ku yi juna san barka yayin da kuka fahimci cewa ku fara fahimta wani abu kuma Allah ta'ala ya taimake mu Mala yake cewa to wasani al-mudallas wa yardu bi sigatin tahtamil al-luqi ka an wa qala kana dama naka cewa yardu bi sigatin tahtamil al-luqa ka an wa qala abinda malai yake magana nan wato asani na biyu shine wato al-saqatul khafi wato gibi wanda yake boyayyen gibi boyayyen gibi wanda ba kowa ke gane su sai manyan malamai shi yake cewa shine al-mudallas al-mudallas nan kai mishi kai fataha malamun al-mudallas shine hadisi da a cikin sa akwai tadilisanci a isnadin sa shine al-mudallas al-mudallis kuma shine ala ismi fa'il kenan shine wato almud wanda yake tadlisancin almudallas kuma shine wato alhadith alladhi fihi at-tadlis fi isnadihi to at-tadlis yare yana magana al-kitman kaman boye wani abu ko boye aibi daga ad-dalas shine ikhtilatu al-balam bin nur zama wato akwai duhu da haske ya dan ci gurgude ya hade kamar almudallis wato wani almudallis a wata haja kamar ya ɗanyi almundana ya yi magudi da ake cewa yamce ya yi magudi ya haɗa gaskiya da ƙarya ƙaryar ita ce aibin da ya ɗan ɓoye to talilanci a hadisi shine mutum ya ya ƙi faɗan sunan rawun malamin rawun da shine malaminsa a isnadin amma sai dungu ya yi da'awan ko kuma ya yi dungu ya yi kamar ya saurari hadisin ne daga malamin malaminsa ta hanyar amfani da wata siga muhtamila siga wacce take ba ta ƙarfa ba kaman an kaman kala kaman zakara Allah ya sa wannan banya fito abinda suke magana ta dilsanci bari fara magana da fara yi da misali tukuna ni ne ina ruwaya sai na ji samu wani malami na mai rauni ya bani hadisi daga wani malami na kuma shi kuma abintacce shi ma wannan malamin ne da ya ba wannan malamin nawa mai rauni shi ma malami na ne na taɓa sauraron shi kuma ina da hadisai daga wajen shi to amma da yake shi wannan hadisin wannan saƙon ban ji ta daga asalin bakin malamin nawa ba na ji ta ta hanyar wannan abokin nawa ne mai rauni to ni kuma dan tashi zan bada hadisin sai ba na son in ambaci wannan rawun mai rauni sai na ƙi ambatansa sai kawai na ambaci wannan malamin namu da muka yi tarayya da yi da wannan da wannan mai raunin amma sai ne dungu ne amfani da wata siga wacce take babu wato in an kama ni zan iya zuƙewa in kuma ba a kama ni ba zan yi ɓadda bayi shine kaman an to kan ta shi kawai daga wani na ce daga wani daga daga malami na wani a gaba cewa ni naji wani ya bani labari ba bai ce bace haddasa ni ba cewa ni an ko qala ko zakara fulan to shine wannan abin da suke kira shine عدم تسمية الراوي واسطته موهما سماعه الحديث مما ممن فوقه ممن فوق واسطته بصيغة محتملة كعن وقال وذكر to wannan shine suke cewa to shine wato shi rawun ya ki ambatan ya ki ambatan wato wato asalin wanda ya bashi hadisin dan zakiya amma sai ya dungu ya yi kamar ya saurari hadisin ne daga malamin malaminsa da wata siga wacce za ta fa'idantar da yin dungu kamar an da kala da nakara wannan kamar da na faɗa maka idan wanda ke ke saman malamin nasa wasu ɗan nasa tsatsakiyar nasa dama shi ma ya taɓa sauraronsa ya kuma da suke shi in ya sake ya ce ya ce bai ji wannan hadisin bai ce haddasa ne to ga zai zama makareci kenan yanzu ya zama kazzab yanzu shi kenan yi wasa hadisansa kwata ba za a fara ba za a daina amfani da su idan ban ji bai ji hadisin ba ya ce haddasa ni saboda haka to tunda shi su sun san cewa idan suka ce haddasa ni din za a kaita su za a je amfani da hadisin su sai su ce to an ko kala an ko kala ko ai ba ƙarya ce ƙarƙaratan ba eh to ita ma wannan in yace haddathana haddathani ko haddathana misali wani lokaci kuma aka samu wasu suna cewa haddathana suna maganan ba suna magana haddasa haddathana wato wajen majalisar hadisi ba yana magana haddasa ahlu ko haddasa ahla baladina waya ya ba yan garin mu to shi ma sai ya ce ya amfani da na din saboda ya dan yi bada bami suna ce suna danganta mu wannan abin kamar Hassan al-Basri suna cewa ba ko yana yin wannan nan kamar da Ibn Salah yake tsammani ya ina Ibn Salah ya yi magana To, tabilisi, tabilisanci iri biyu ne, akwai tabilisul isnad shi ne irin wanda na fara maka yanzu nan, shi ne yuhaddithu amman fawqahu amman fawqa wasitatihi bi lafdhin muhtamil ka an wa qala ya amfani da lafazin an ko qala ya danganta hadisi yayi kaman ya ji hadisin bayan alhali shi bai ji wannan hadisin daga wannan malamin ba akwai wani ɗan tsakiya da ya ji hadisin daga wajen shi kuma baya son ya faɗa wannan ɗan tsakiya ɗin to wannan a cikin wato nau'ikan isna da tadlisanci da ake da su guda biyu wannan ya fi sauki kuma ya fi saukin al'amari saboda wajen hukunci tunda da zaran ya ce haddasa ni kaga an riga an yadda kuma ya ce an to shi ne za a jira sai ya ce haddasa ni din wanda ya shahara da wannan akwai wasu marwata da suka shahara da irin wannan tajilisancin daga ciki akwai Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar sahibu asiyar wal magazi kamar da na san za ka sha jin ana faɗa cewa shi mudallis ne yana yin wannan tajilisancin in yace haddasa ni to akwai ya zama hujja in kuma bai ce haddasa ne ce an to sai an jira kamar Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj shi ma yana da wannan yana da wannan afar yana yi in yace akhbarani musamman ya fi cewa akhbarani shi yace akhbarani to hujja ne hujja ne hujja ne kamar malik amma in bai ce ba to kuma akwai yiwuwar cewa ta nisan shi zai iya shiga ciki kamar alhassan al-basri alhassan al-basri yana yin isali kuma wani lokaci kuma yana yana yin tajlisanci kamar da malamai suka faɗa kamar qatada ibnu da'amat as-sarusi shi mutum ya faɗa ilimi kaman kaman a zuhuri ne shi kuma yana yawan yawan tajlisanci kamar Hajjaj ibn Arta da sauransu da dukkan da zaran mutum ya da zaran dukkan sun ce haddathana ko haddathani suka ta suka sarraha cewa sun ji to abinda ake tsoro na tajilisancin ya ya kauce na kamar sai da ibn abi aruba da sauransu da sauransu dai suna da yawa to nau'i na biyu shine tadlisu taswiya tadlisu taswiya shine sharru an sharrun nau'aini sharru nau'ai a tadlis da ake da shi saboda shi huwa isqatu ar-rawi ad-da'if bayna thiqatayn shi yana da malamin sa malamin sa amintacce ne malamin sa amintacce sai ya ji daga wani rawi wanda ba amintacce ba shi kuma wani ba amintaccen ba ya ji daga rawi wanda amintake amintacce to saboda ya san cewa ba za a karbi hadisin ba hadisin ya rashi daga aiki in ya je kawo wannan cewa malamin sa daga malamin sa fiqa daga da'if daga fiqa to sai ya je ya cira wannan da'ifin da ke tsakanin fiqa da fiqa din kaga malamin sa fiqa malamin malamin malamin sa malamin sa fiqa malamin malamin sa da'if malamin malamin malamin sa shi kuma fiqa to sai ya je kaga su uku kenan fiqa an da'if an fiqa to sai ya zo kuma wajen da'if na sai ya cire da'ifin sai zama fiqa an fiqa ila an fahimci yadda shi kuma wanda inda wannan tsetsiya take to wannan shine taswiya kaga taswiya kamar ya dan daidaita ya sisita ya sisita isnadin kenan sai mai kuma zama ruwaya fulan ne an thiqa an da'if an thiqa sai ya zama thiqa an thiqa haka to to kaga shi ma wannan shi shi wannan shi yana da wuya al'amari gaskiya wato fahimtar sa sai sai an yi gogi kwarai da gaske wanda aka ce yana yawan yin irin wannan shine baqiya baqiya yana yawan yin irin wannan walid bin muslim shi ma an tumce shi da wannan wannan kaga yana buƙatan wato wato basira kwarai da gaske yana buƙatan lura yana buƙatan yawan bibitan manganun malamai yana buƙatan istiqra'i yana buƙatan abubuwa da yawa wajen gano waɗannan abubuwa saboda ko da ya ce haddasa ni shi ya haddasa nan ba wai akan shi take ba shi tsiya tana cikin tana cikin isnadin ne wannan saboda ya yi yayi yayi taswiya din isnadin ya daidaita yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda haka wato sanin haka din yana da wajen manyan malamai gaskiya saboda haka babban da ake ganewa shine dai a daidai wurin malamai na dai gaya maka gade gade yadda abin yake shi ya cika ya cika matsala wannan shine wato wannan hadisin ka ta kai kawo kai da kawowa kaiwa da kawowa hadisin baqiya din nan wanda wajen muna jin satuttuka bayan mun karanta hadisin Imam Amr ke rubuta da Baqiya da ta hanyar Baqiya wannan mazala da ya ga wani yayi Allah da luma a kafa sai ce je sake Allah ya sake sallah ta hanyar Baqiya aka samu wannan hadisin sai malamai suna ta dan jinkita kafa suna kuma gabatarwa wajen za su karba ko ba su karba ba almuhim da yayi wannan shine wato al-tadlis tadlisanci da ake da shi asalin tadlisanci to shi ai kaga wannan adamul jawazi shine da ma gudi ne ba gudi ne to amma ya kamata ka fahimci me yanda ita tadlisanci ta dinka faruwa daga cikin malami akwai wanda yayi suka dinga yin tadlisanci saboda kawai yar nishadi kowane ilimi wani lokaci yana bukatar yar nishadi ake da shi to wasu malamai sun dinga yi saboda yar nishadi da ake da shi da kuma wato yar wasanni tsakanin su da kuma horar da juna irin dan badda bami haka irin a dan yi dan badda wawa badda gabo irin wani wanda yake kawai biga ne ba dan batar da shi to sun daga yin irin wannan ko kuma su su su su su su suturce wani rawi saboda idan sun maka su gane kuna ganewa ko ba ku ganewa akwai imamu sufyan al-thauri sufyan al-thauri ya ya yana son ya danyi danyi ma ya haya bin sa'id al-qatal irin wannan ya ya yana son ya dan ya dan batar da shi to ya kasa wata rana sai ya ƙara yi masa wani irin kamar ka ce last shot za a yi ƙarshen wani abu da zai masa haka saboda dai da ya masa irin wannan idan ya batar da shi kawai sai ya gaya gane sai ke cewa kai koyi ba ya batar da kai ne kai so da almuhim zai amsa na kalaga maka wannan saboda wani lokaci sukan yi masa saboda sha'ani ilimi kowanne yana buƙatar wato irin dan wannan almuzah da sauransu dan ba'a da wasa da sauransu to wani lokaci an samu suna yin irin wannan din ana yin irin wannan ɗin to eh shi wani yana da sauki in aka yi kawai wani lokaci zaka ga a san cewa shi malamin zai bayyana zai bayyana wannan wani lokaci kuma dalil dalilin da ke sa a tajilisanci shine idan ana da wani rawi shi malamin ya yarda da shi shi yana ganin abu tace ne koko sauran kuma malamai da basu mara mashi baya ba dalibai da malaman su duk sun ce wani kwadinar sauraron shi shi kuma yana son ya kawo hadisin wani da ya amfani ya yarda da shi shi kenan in zo kuma sai ya zo kawai sai ya zo da wani sai ya zo da wani wato wato wannan sai ya zo da da wani wato me yake da suna sai ya zo da wani da wani yanayi ko ya mishi ya kawo wani alkunya ɗin shi ko kuma ya dai wani tajirisanci yadda zai ba za a gane ba ya zo da ya canza mishi suna ko abin da ya kama da wannan wani lokaci kuma yakan zo saboda kawai wato boye aibi na ruwaya Allah ta'ala ya yafin malaman mu to kaga dai wato makasu ne da yawa suke sa suke tajirisancin saboda haka ba wai shi yasa za ga abin daga baya dan baya dan sauki duk da asali zaka ce zaka ce wato tadrisi kaman kawan ƙarya ne to amma dai ba daidai ke da ƙarya din ba da haka zaka samu wasu daga cikin malamai a ce kamar azuhu yota ne ya tadrisanci in kana karantawa a sauri ya tadrisanci a imamu ibn ba ibn uyayna ya yi tadrisanci da shi ba in yi tadrisanci ma in aka tambaya zaka ga to shi la yadlis illa an fiqa eh an ce ya taɓa sanci daga imamu zuhuri da suka matsa sai suka sai ya gaya musu daga ma'amar ne daga zuhuri eh saboda haka ire-iren waɗannan wanda suke su masu sakin sha'ani su ko da sun yi ta sancin to ba a wani damuwa saboda an san an san an san inda wato mafitar wato mafitar wannan sancin nasu yake ana nan ana nan za su zo su faɗi cikakken hadisin ko kuma da ma an san hadisin ko kuma an san cewa idan suka yi irin wannan sancin to kuma amintattu ne amintacce ne wato wanda suka ɓoye nan to to to to wannan shine dai a taƙaice wato hadisi wanda yake al-mudallas shi asalin hukuncin hadisi mudallas shine ba a karba sai yayin da wato shi shi mudallisin wanda rawin mai magudin ya sarraha cewa ya sarraha ta hadisi ya ce haddasa ni ko ya ce akhbara ni ko wani abu makamancin wannan ya sarraha ya ce ya ji hadisin to kaga za a karba shi wajen a taswiya kuma sai an san karina an san qara'in da suka da suke nuna da suka da za su sa a san cewa wato shi bai yi wannan tajisancin ba kamar misali idan ya ruwaito daga wani malamin da aka san cewa malamin sa ne da ya lazumce shi aka san cewa kuma shi dama in zai irin wannan tajilisancin yana yi ne ba baki ba wai yana yi ba baki ne ba wai asalin malamansa na garin su ba to kaga wannan shi ma karina ne da ake ganewa da abin da ya kama da wannan wajen gane karina na na na kwaranyan tajilisanci na Allah taswiya ko kuma rashin ko kuma rashin ta amma dai abin da ya kamata ka gane shine wato kar ka tsammanin cewa a raunana harwaya da tuhumar ta jinsanci tasarrufun ni ali wani automatic abu ne kawai wanda wanda ga wasu dalibai yan uwan dalibai suna dauka kamar wani abu ne wani automatic kawai da an ga ya ce an yayi an ana kenan ake gaya ake gaya mishi ake kiran shi da zaran yayi wannan da zaran yayi an anan nan shi kenan kawai ya hadisi ya zama da'ifi kai tsaye in ya ce haddasa na shi kenan ya zama wannan ba haka ba haka malamai suka rika mu'amala da wannan da da hadisai na na mudallisun ba gaskiya idan ka je ka duba zaka ga ba haka abin yake ba ka'ida dai shine al-asl asl hukm at-tadlis liman akthara minhu ar-rad illa idha saraha fihi bit-tahdith hada huwa al-hukm min hayth al-asl amma wajen kuma mu'amala da kowane mudallisi ana duddubawa a gani akwai wanda yake shi hada muktir shi mai yawan tajisancin ne kamar su irin su ibn ishaq da sauransu wannan kuma shi ba muktir bane ko kuma wannan shi yana yin da yawa din amma kuma ana nan ana saboda yana yawan yin ruwaya shi shi mutum ne mai yawan yin ruwaya yin yawan ya tajisancin gobe ma za kuna nan kawai ba ku tambaye shi ba zai zo ya faɗa muku wasu dan ma baki da kuma ɗaliban su riga sun haɗi hadisan shi sun hadisan shi sun haddace hadisan shi sun haddace hadisan shi sun san nawa ne hadisan da shi ba baki da saboda haka sun san ina ne daidai ina ne ba daidai ba ina ne kaza ina ne kaza ina ne kaza saboda haka ba ba to irin wannan zalo za ka sana rawato hadisin da an din da an anan ba ba wai da zaran kuma kaji an ce wani ana taɓa shi hadisanci kuma da ya ce an yayi an ana kuma shikenan wai hadisan shi ba za a karɓa ba kamar yadda wasu da yawa suke suke faɗa suke kuma aikatawa muke gani a aikace a aikace aikacen su zai zai iya zuwa ya ce an din ma amma kuma a cikin hadisin bai ma yi tadilisancin ba ana samun haka a samun mutum ana tuhumar shi da tadilisanci amma kuma ya ce an ko qala din amma kuma a wannan hadisin bincike na cewa bai ma yi tadilsancin a wannan hadisin ba shi kansa tunda galibi an nan ai ya kan ya zama wani wani hanya ne da wato mai sauki da za su yi saurin faɗa akan ci dan ya yawaita cewa haddathana haddathana suka ce an kaga an huta saboda haka hanya ce nasu akwai alhafiz ibn hajar yana da maratib da yayi ya rarrata da cin littafinsa da yayi ya rarrata ba المدلسون متاكي متاكي فما قاسي أتيهم للتافي الحافظ لم يحذب ولم يحرر shi gaskiya bai tattace wani littafi ba na faɗa maka saboda karka zama kana yawan ta'awili a wani littafin wajen cewa wani alhafiz ya sashi a cikin martaba na kaza irin su abu zubair almakki irin su az-zuhuri irin su abu ishaq as-sabi'i irin su qatada da sauransu ya sallafa su a wasu maratib wanda shi a karan kansa kuma in kaje kano sanar littafan littafan alhabi din kuma shi ma bai bi bai dogaro da wannan abin da ya rubuta a cikin wannan matabobi da ya basu ba so ya kamar littafi littafi ne mai kyau zai haska maka wani abu ka dauke shi kamar matsayin tocila zai haska maka wasu abubuwa ka fahimta da suke alaka da tajilisanci da kuma da aka tuhumce su aka tuhumce su da tajilisancin amma dogaro da shi wajen hukunci akan wato inganci ko rashin ingancin hadisai na mudallasai na mudallisai gaskiya wannan malamai da yawa ba sa dogaro da wannan littafi akan haka daga cikin su kuma shi akai kanshi shi kanshi mawallafin al-Hafiz bin Hajar bai dogaro da wannan littafin ba da wannan littafin ba kamar yadda muke gani a sauran littafan sa abin da dai kawai ya kamata ya kamata a fahimta shine idan mudallisi ana ana kuma shi an san shi dama yana yawan yin tadilsancin to kaga irin wannan ba a karban hadisansa sai yayin da ya sarraha ya sarraha cewa ya ji hadisin ko kuma aka san gaskiyar shi ta wani hanya kamar ya samu mutaba'a ko kamar Muhammad ibn Saka misali idan ya ana ana ya ce an din nan kuma aka ta wasu hanyoyi da aka bi na hadisan aka san aka je a wata hanya a wata hanya ya ce haddasa ni kaga shi kenan an gane gaskiyar shi ko kuma aka ga ya samu taba'a wani ya bi shi daga wannan malamin nasa iri kwabo da kwabo da san kaga gaskiya yake yi da kuma wasu hanyoyi da nan gaba za mu zo insha Allah mu kare ishara ba da jima wannan ba daga cikin hanyoyi da ake gane cewa wato mudallis bai ta dilsanci a cikin hadisin ba ko da ko yayi ana ana ko da yayi ya ce an daga ciki da yawa daga ciki akwai idan misali shu'ba ko ire-irensa wanda ba sa karba daga mudallis sai yayin da sarha cewa ya ji kaman shu'ba kaman abdurrahman al-mahdi kaman yahya ibn sa'id al-qattan galibin waɗanda su ba sa ruba ɗaukan hadisi daga mudallisai sai yayin da suka sarraha suka ce sun ji hadisin sai suka tabbatar sun ci hadisin to idan misali shi ya rawaito daga wani hadisi daga wani rawi mudallis baka cewa yanzu kamar ya rawaito abin da ke fitar da qatada baka bukatan wai sai ka san cewa qatada ya ce haddathani haddathana ko ya ce an a inda ka duba kaga kawai shu'ba shike rawaito wannan riwayan kawai ka yadda saboda me saboda shu'ba shi ya riga ya ya tsaya tsayin daka kan wannan saboda ba shi baya son wannan sai jisancin saboda haka duk yayin da zai rubuta hadisi sai ya tabbatar shi al-mudallisin bai wannan tajlisancin a cikin wannan hadisin ba daga cikin hanyoyin da ake gane cewa hadisi mudallis bai tajlisanci a cikin wannan hadisin ba ko da ya ce an shine zama yana ruwaito hadisin ne daga wani malamin sai da ya lazumce shi ya haɗi iya hadisansa baki ɗaya to wannan ko da ya ce ko da tunda dama abin da ke kawo tajlisancin wani lokaci shine in bai kiyaye hadisin malamin ba shikenan kawai sai wani mai rauni ya bashi shi kuma yana sai kawo wani hadisin wannan malamin shi kenan kuma sai ya sai ya sarayar da wannan mai raunin ko ya masa ko ya masa alkunya ko wani abu to amma idan ya kasance dama shi wannan malamin shine babban ɗalibinsa ya riga gaba haddace duk ruwayarsa to kaga yanzu wannan shi shi ma wannan ba zai wato in ya ko da ya ce ana karba kaman qatada qatada abin da ke rubuta daga Anas bin Malik Anas bin Malik qatada ya haddace hadisin Anas kaman hadisin qatada daga Hasan al-Basri qatada ya haddace hadisin Hasan al-Basri kaman hadisin qatada daga Ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib qatada ya haddace hadisansa har sai da yake cewa duk ka tsotse ne tashi ka tafi haka zalika haka zalika hadisin wato ana ana da ibnu jurayj a ce abin da ke rubutawa daga abba abba ibnu abi rabah kusa ibnu jurayj ba wanda ibnu jurayj ba wanda ya fi shi sanin hadisin abba wanda haka ba zai yi in yace da ya ce an ko da ana tuhumtan shi tuhumtan shi da tajlisanci to kuma hadisin shi an karba musamman kuma da can ya ce shi idan idan duruwa da yake daga daga abba to dama kuma hadisi ya wato sanad ya tabbata daga shi ibn Jurayj ya ce to shi ya riga ya ji daga Aba din ne shi ba wai shi baya ta jinsa ce ba ba haka zalika al-Amash Sulaiman ibn Mihran abinda ya ji daga Ibrahim an-Nakhai ko abinda ya ji daga Abu Wa'il ko abinda ya ji daga Abu Salih as-Samman to wannan duka ire da waɗannan marwaita ana wato kalubalantar ruwayansu da wato ana fuskantar wato ruwayarsu da suke yi daga waɗannan malaman nasu da da tamshiya wato ana kauda kai ana ana kauda kai ana ana ana karba kusan wannan shine abin da zaka zaka fahimta daga shine abin da wato wannan abin da al-Hafiz Allah ya fito karar faɗa a cikin littafin sa Mizanul I'tidal ka duba Mizanul I'tidal jalladi na uku shafi na 216 tarjama ta 3520 zaka ga ibnu al-Hafiz Allah ya isharar cewa ana karban ana karban wato ruwayan waɗannan mutane su aba a wato ibn jurayj abin da ke fita daga aba ko da yace an ko qala al-a'mash abin da ke fitowa daga ibrahim an-nakhai ko abu wa'il ko abu salih as-samman qatada abin da ke fitowa daga anas misali daga hasan al-basri daga ibn al-musayyib da sauransu da sauransu waɗannan sun riga sun haɗi da waɗannan hadisan saboda haka sun haɗi da hadisan malaman su ba wanda ya kai su dakewa a waɗannan malamai saboda haka ba zai yiwu a ce sun musu ta lisanci ba daga ciki abin da ke sanyawa a karbi hadisin mudallis ko da ya an'ana shi ne ya zama shi wannan mudallis ɗin yana da ruwayoyi masu yawa wanda ko da ya ta lisancin wata ana na zai zo kuma ya zo ya kwanci ta lisancin ne ya faɗi hadisin yadda yake shi ne abin da ake cewa an ya ƙilla tadrisuhu fi jambi ma rawa shi sancin nashi yayi da yawa amma dai kuma wanda ya ruwato hadisan da ya ruwato wanda babu tadlisanci su ma suna da yawa kuma sun riga sun rinjaye wannan rinjaye wannan tadlisancin nashi da yi so a wannan yanayi shi ma wannan hadisan ana karba kaman qatada anan ma ba qatada qatada yana ta yawan shigowa shi kamar shi shi anan nan qatada fa ba karba ake yin shi gaskiya zakai da Allah ana anan katada karba ake ta kowane hali yazo dan ba yanda kai da zaka da shi kamar zuhuri ne kamar zuhuri ne in suka yi ya zaka yi to kuma galibi ɗaliban sun san hadisan na sun san sun jin wanda basu jin ba dama kawai za ka ga basu ji ba an san cewa basu jin ba saboda haka in yau yayi talisancin gobe kuma zai zo faɗa muku daidai haka nan saboda haka shi ba a matsala ba ba da matsala banda shi kuma akwai al'ama shi ma haka Sufyan Sufyan al-Thawri yakan yi tajlisanci amma kuma shi duk da tajlisancin nashi kaɗan ne amma sannan kuma wato bai da tasiri a cikin abin da ya ruwaito in ka kwatanta da abin da ya ruwaito dimbin abin da ya ruwaito da yawa haka abu isa ka sabi'i wannan duk malamai sun sun sun karbi sun kauda kai daga duk wani ananan su ko da sun yi anana ana karba kamar yadda wannan shi zaka ga abin da zaka ga wato sali'i na al-bukhari da muslim a cikin littafin sahih littafin su waɗannan dan malamin da na gaya maka qatada a'mash sufyan al-thawri su abu isa kasabi da sauransu duk a cikin duk a cikin wato sahih al-bukhari sahih al-bukhari da muslim za ga akwai ruwaya su kuma ruwaya su duka da an'ana ce duka an an din da suke amfani da ita amma duka shaykhan sun karba wannan ruwaya shi yasa al-fasawi yake fara a cikin tarihi wal ma'rifa mujalladi na biyu shafi na 637 tarjaman amash sai yake cewa wa hadithu sufyan wa abi ishaq wal a'mash ma lam yu'lam annahu mudallas yaqum maqam al hujja hadithu sufyan da hadisin abu ishaq da hadisin al-a'mash mutukar ba a da tabbacin cewa sun yi tadlisanci to hujja ne wato baka cewa al-aslu fi marwiyat ha'ula'i a tad'ifu ma an anuhu baka cewa asali da zarar ce an an din nan wai hadisi mai rauni ne ba za ka karba ba baka faɗa haka saboda saboda su shikenan zaka zama muflis kuwa za ka zama falasashe za ka zama mutum zai tsiyace kwarai da gaske zube da hadisai da hadisan wani ya bada da hadisan waɗannan mutane to hadisan wa zai ɗauka bayan da zai yi saboda haka kawai ya koma kamar hujja ana amfani da hadisin su sai yayin da aka tabbatar cewa sun yi tajlisanci a wannan hadisin sannan kuma akwai qatada ibn da'amat sadusi ibn abdulbar a cikin at-tamhid mujalladi na uku shafi na ɗari uku da bakwai ya yi jazami cewa ana karban hadisin abu huraira abu qatada illa idza khulifa fi naqlihi yana jazama bi qabuli hadisi qatada illa idza khulifa fi naqlihi sai yayin da aka saba mashi ruwayarsa wani ya saba masa to zan ga ma saba za to anan zaka fahimci wato akwai yar matsala a ruwayar nasu kenan kila yayi ta jisancin da ya saba ne kamar wani ya ruwaito ruwayar shi ga yadda ke ruwaito ya ƙara wani wani rawi a kai shi kuma aka ga yadda ke ruwayan abin to kila shi ta lisanci ya yi ko kuma an same shi yau ya ba da hadisin a wani kama ya sarai da wani isnadin a wata rana kuma ya ba da wani to kaga anan za a gane cewa ga inda matsalar take la'allama muhammad ibn nasiruddin albani shi muhammad nasir albani shi ma yana daga cikin malaman da suke ganin wato duk wani ana na katara da ana amsa kawai sai dai yayin da ya bayyana maka cewa yayi ta jilisancin amma mutukar malam yu'lam annahu mudallas fa inna haditha qatada yaqum maqam al-hujja wannan to sune sune wato abinda malamai ke fara na na hanyoyi da ake gane cewa wato wato an yi wato a ce ko da an yi an'ana mudallis yayi an'ana a cikin hadisi ana karba daga ciki shine zama wato yayi an'ana a cikin hadisin kuma ba a samu yi a wani wuri ya sarraha cewa ya ji hadisin ba amma kuma sai aka samu su malaman musulunci baki ɗaya suna fatawa da wannan hadisin suna fatawa da wannan hadisin to a irin wannan hali shi ma ana ansa kuma za a rinjayar da cewa shi yalle bai wannan magudin da aka ke da aka saba sani cewa yana yin wannan magudin ba limadha li'annahu taqawwa bi'amal al-khalf 'an as-salaf ba zai yi koyi al'umma ta haɗu akan wani hadisi mai rauni ba wani hadisi wanda yake kawai mai rauni ne ba kawai asalin hadisin ma ba shi ba kuma sai ta faɗa shi to kuma in aka je aka duba aka samu wannan hujjan ita ce dai wannan hujjan da shi wannan malaman suke kawowa wannan hadisin da aka yi ananan a ciki to tabbas tabbas wannan hadisin ba ya ananan a ciki ba wannan wannan mudallisin to bai to bai wannan magudin ba ya fara hadisi ne cikakke yadda ya kamata ya zama ya zama ya bayar wannan ya daga cikin abubuwa masu zarfi da da sai yau da gobe yau da gobe alaman yau da gobe shirar albani gaskiya ni gurin shi na fara na fara sanin wannan wannan wannan wato ma'aunin wanda kuma in ka duba zaka ga dole ka sara masa dole ka sara ma kwanaki da shekaru da kuma wato shekaru aru aru da ya akan wannan ilimi kwarai da gaske ka san ka ce wai ana natul mudallis yataqawwa bi amal da khalaf khalaf an salaf wallahi wannan wani daga cikin wato wani abin da yake daqiqun nazar ne wasu abubuwa ne da yake in ba mutum yana in ba wanda ya in ba in ba wanda ya jima yana yi ba kai tsaye baka iya faɗan wannan abin da wataƙila na yi ta ƙoƙari in tunani kafin mai katin in ga ko zan samu wani misali amma ni misalin da kawai da ya faɗo min shine hadisin Muhammad ibn Ishaq daga Muhammad ibn al-Munkadir daga Jabir wani hadisin da makanta a baya daga manzala sallallahu cewa an zo mushe wani ya sha giya karo na hudu sai ya dake shi a wannan malamai kusan da yawa malamai sun karɓa wannan hadisin nan wanda ba su karɓe shi ba to sai dai wani tawil ma suka yi amma dai kusan an karɓa hadisin nan gaskiya kaga wannan ya nuna maka cewa duk da ana ana da Muhammad ibn Saqai a wannan hadisin to kaga wannan hadisi ne karbabbe an karbe shi saboda mai saboda ana huta kawwa bi qabul muslimin li hadha لأن تقوى بقبول المسلمين للحديث قرنا بعد قرن والعمل بما يوجبه الحديث sun malamai sun yi aiki da hadisin wataƙila kuma daga cikin hanyoyin da ake gane cewa wato ko da yin ana ana mudallis ya yi ana ana za a karba shine ya zama wato wannan hadisin amintattun marwaita ɗalibai sun ruwaito hadisin daga wannan mudallisin wannan mai magudin manya wato wanda aka san su cewa su irin sabu ɗaya ke duru-duru suna suna suna kuma sukan duk wani hadisi da a ciki akwai tajilisanci ko abin da ya kama da wannan amma sai aka ji suna karban hadisin kan karba hadisin kuma suna hujja da shi kama a samu Yahya al-Qattan da Ibn Mahdi su ruwaito wani hadisi daga daga Ibn Abi Aruba kuma aka ji suna hujja da hadisin suna ta yaya ta hadisin duk da su asas cewa su suna daga cikin min ahlul min ahlul taharri to kaga wannan su galibi suna suna faɗakarwa akan illa karama ma su akan ta ce su hadisin aina ba a karba ba saboda wata illa ga kalwa to balle kuma a ce an samu lisanci ko irsali in akwai to wannan kaga shi ma wannan dalili ne zai sa lalle a cewa wannan hadisi sauran bi hadisi diya karado manyan malamai manyan malamai duka kowa da kowa ya sa hadisin albarka ya rika amfani da shi sai bu yanzu bayan wasu shekaru aru aru wani yazo ya ce ai ai zai soki hadisin saboda tajilisanci to wannan ne sai ya kawo hujja kwarai daga sai mai girma in ba haka ba a waɗannan malamai zai wahala ya sallama mashi bayan waɗannan malaman sun sallama musu ma hadisin to wannan shi ne dai a takaice abinda abinda wato na so na faɗakar da kai akan hadisi na hadisi ne wanda cikin shi ake samun wato tajilisanci cewa wato yanda wasu yan uwanmu suke duba suke suke tsammani cewa da zarar an yi ana ana fa idza hum tasarrafuna fi tad'if al-hadith tasarrufan aliyan فالأمر ليس كما ذهبوا إليه بل قد يحتف حول هذا حول عنعنة المدلس قرائن التي توجب قبول عنعنته وما أشبه ذلك نادي فرامك ولن أبوه إن شاء الله تعالى to tunda magana yana tunda muna magana kan al-isnad ne al-mu'an'an al-isnadi da wanda yake wato wani mudallis ya yi an'ana ya ce an misali to akwai wani matsala da da wani lokaci ta zama mahajura gaskiya an ƙaurace mata littattafai galiba a cika ambatanta ba matsala ce ta al'asar al-mu'annan akwai al-mu'annan akwai al-mu'annan an an bil ayn kaman mudallisi ce an fulan to wani lokaci ba zai ce an fulan din ba sai ce inna fulan ko anna fulan qala kaza to shine almu'annan da hamza to nan na ce al'asar ban ce ruwa hadisi ba saboda galibi a hadisi bai da tasiri wannan abin da zan faɗa yanzu amma galibi a asari da ake samu tabi'iyar wato wani asari daga sahabi a nan ake samun wannan rigimar da zan faɗi ta insha Allah zan ta kokari zan ƙara kokari in sauƙaƙe maganar saboda maganar ya biyo ba a fahimce shi tasirin wannan kamar da na faɗa kamar da al-khatib al-baghdadi shi ma yake fada cikin al-kifaya shafi na 408 yake cewa tasirin wannan matsalar da zan faɗa maka yanzu ya fi bayyana ne a a wato abin da tabi yake rubutuwa daga daga sahabi maganar sahabin ko aikin sahabin ba wai hadisi ba a ce sahabi ya ce kaza ko sahabi ya aikata kaza to wani lokaci ana samun shi tabi'in ya ce kamar nafi ya ce daga abdullahi dan umar cewa abdullahi dan umar ya yi aikata kaza ko ya yi kaza kaga wannan karɓaɓɓe ne ana karɓa yanda ya ce abdullahi ibn an abdullahi ibn umar annahu qala kaza kaga wannan daidai ne to amma idan ya ce nafi yake cewa inna abdullahi ibn umar inna abdullahi ibn umar fa'ala kaza misali au qala kaza yace lalle abdullahi ibn umar ya ce kaza to kaga wannan shi ma ana karba idan wani abu ne da yayi da yace yayi lokacin da ma an san Allah abdullahi ibn umar din amma idan ya bada labarin wata kissa ya bada wata labarin wata kissa da anna da ko inna wanda kisan da shi bai riske wannan zamanin zamanin ba ya ba da labarin kuma shi malamin nasa wani abu da ya faru da malamin nasa a wannan kissa din alhali shi kuma a lokacin bai halarci wannan kissan ba to anan magana take barin baka misali misali nafi maula na ibnu umar ya ce ya ce inna ibnu umar fa'ala kaza fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai ibn umar ya aikata wa kaza a zamanin manzan Allah sai manzan Allah ya ce mishi kaza to kaga nan yana baka labari ne bai ce ya ji labarin daga abdullahi dan umar ba da da sai ce da sai amfani da an cewa yi lallai abdullahi dan umar ya aikata kaza a zamanin manzan Allah sai manzan Allah ya bashi ya ce mishi kaza to kaga nan ya danganta labarin zuwa ga shi nafi'u shi ne ba da labarin ba Abdullahi dan Umar ba kila an fahimci magana ba cewa yayi Abdullahi dan Umar ya ce min a zamanin manzo Allah yayi kaza ba a ci nafi'u ne yake cewa lalle Abdullahi dan Umar a zamanin manzon Allah ya aikata kaza sai manzo Allah ya bashi kaza kaga yanzu nafi'u ke ba da labarin to a wannan hali shine anan akwai fihi shabu al-ittisali wa wal-inqita wasu ma haka akwai zai ta zata iya yiwa ya zama Abdullahi Umar ya bashi wani labarin zata iya yiwa kuma Abdullahi Umar ya bashi labarin ba yadda ji labarin ne kawai zo yana gaya maka labarin cewa Abdullahi Umar a zamanin mazala yayi kaza har mazala ya ce mishi kaza ma zata yi to anan ne ake samun matsalar amma kaga da tun ba a samun matsalan sahabi misali ya ce ya faɗi kaza yanzu kamar Aisha ta ba da labarin yanayin da maza Allah wato wahayi ya fara zuwa masa da wahayi an san Aisha ba ta samu wannan wahayin ba ita ita dole labari aka ba tunda a lokacin ba ta da wayo kuma ka ce ma ba ba a haife ta ba lokacin lokacin kaga ba a haife ta ba lokacin da aka da matsala aka fara masa wahayi to kaga duk labarin wani ya gaya mata to amma kaga marasilus sahaba ana karba marasilus sahaba wani abin da wani watakila watakila ko manzo Allah ya gaya mata ko wasu daga cikin sahabbai to kaga ana ana karba wannan bai da matsala ko Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Umar su baka wani labari gami da manzon Allah wani abu da ya faru da yayi yayi tun a Makka wanda ana karba to amma wannan matsalar inda take shi tabi'i ne yake ba da labarin sahabi yake ba da labarin sahabi to shi ne wannan shi kuma bai dangata labarin cewa ya ji labarin ne daga sahabi ba ana karba ko ba a karba wasu malamai sun bambanta shi da sun bambanta shi da wato wanda zai labarin da zai ce an an sahabi misali kamar na fi ce an ibn umar haka ma da bambanci wasu suka hana a karɓar irin wannan ruwayan haka suka ce in dai na fi ya ba da wani labari misali daga abdullahi dan umar a wata kissan da shi bi lokacin baya nan aka kissan to za su karba ba suka ce gaskiya su ba za su karba ba amma wajen gaskiya da mutaqaddimu wannan galibi mutaakhiru su zai suka yi faɗin wannan maganganu din kuma wajen mutakhadiji na wasu daga cikin malamai zaka ga suna suna rawa da wasu daga cikin ruwayoyi har ga ciki har da ruwaya da ta zo a cikin sahihul bukhari an samu irin wannan din kuma sun rawa wasu daga cikin sun rawa da ta wanda kuma ba haka abin yake ba gaskiya akwai abin akwai abin duba wajen magabata su a wajen su ba wani bambanci tsakanin inna da an kamar da al-ismaili ya ambata kuma imamu ahmad ya faɗi cewa suna ana akwai tasahuli kamar da ibn rajab ya hikaito cewa kamar tasahaluna suna tasahuli suna sassauci akan wajen wato inna da an din ibn abdul bar ya daga cikin wanda yana daga cikin wanda ya ya kokarin cewa kusan ba wani bambanci gaskiya da wani anna da inna nan ba wani inna da an inna ba wani bambanci in ka duba tamhid majalaji na 16 shafi 328 hadisin Bamra ibn Sa'id da aka ga abin da shi wato Ibn Abdul Bar ya faɗa sai a sake dubawa wanda kuma gaskiya ni na fi ɗaukan wani ra'ayin cewa idan wani rawi kamar Nafi ya lazumci Abdullahi dan Umar kuma ya bada labarin wani abu da ya faru da Abdullahi dan Umar tun zamanin manzon Allah to aka a dauke shi kawai a matsayin wato sadajen isnadi a dauke shi a matsayin sadajen isnadi ko da bai ci ya ji daga Abdullahi dan Umar ba saboda me saboda yana bada labarin maulansa ne da ya riga ya lazumci shi wa zai faɗa mishi in ma Abdullahi dan Umar din ba shi ya faɗa mishi ba to wasu daga cikin abuntattu ne tsare hunna fi uka misalin ya gaya mishi haka abinda kuma zai ƙara nuna maka cewa wannan shine sani'i na mutaqaddimin na mutaqaddimun shine wato abinda Imam Bukhari ya rawaito daga Urwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba Aisha ila Abi Bakr fa qala Abu Bakr inna ma ana akhuka fa qala lahu anta akhi fi dinillahi wa kitabihi wa hiya li halal Urwa ne ke cewa manzon Allah ya je wajen Aisha cewa lallai manzon Urwa ke ba labari manzon Allah ya nemi auren Aisha wajen Abubakar sai Abubakar yake cewa ni dan uwanka ne sai ke cewa kai dan uwa ne a addinin Allah da littafinsa amma ita halalci aure na to kaga anan Urwa bai ce ya Aisha ta bashi labarin ba sai ya bada labarin shi a karan kansa to shi yanzu malamai ke ganin wannan hadisi fa mursal ne hadisi ne mursal akwai alanqida akwai inqida'i a ciki kuma shi ne a cikin sahih al-Bukhari to kaga anan shi Urwa wato bai halarci zamanin wannan kisan ba tunda zamani ba a haife shi ba ba a haife shi ba lokacin da mazala ya je na neman auren Aisha to amma duk da haka kaka Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin mahir anan shine Urwa ya dauki wannan hadisi ne daga daga khalarsa daga daga wato innansa Aisha ko daga mamansa Asma'u ko daga mamansa Asma'u me yasa saboda da saboda ya lazumci Aisha babban ɗalibin Aisha ne kusan in ba ita ta gaya mishi ba to asma'u ta gaya mishi gaskiya mamansa saboda haka wannan labari ne ingantacce kusan za a dan kaura kai ta gami da shi ya abin da shi sa ibnu abdul bari ke cewa idza ulima liqa'u rawi liman akhbara anhu wa lam yakun mudallisan humila dhalika ala sama'ihi mimman akhbara anhu ولو لم يأتي بصيغة تدل على ذلك yace idza ulima liqa'u rawi liman akhbara anhu idan an san cewa ra wannan rawi rawin ya rawaito wata ruwaya daga wanda ya bada labari ya bada labarin wani wani malamin sa wanda dama ya halda shi ya yana da ruwaya daga wannan malamin kuma shi ba mudallis bane to za a dauka kawai ya ji wannan hadisi ne daga wannan wanda yake bada labarin nasa ko da bai da wani siga dake inda cewa ya dauki hadisi ne daga shi ba kamar yazo da an kawai sai zo da inna to ana karba kuma gaskiyar magana in ka duba za ka gani wato a dauke shi akan al-ittisal din gaskiya shi yafi rinjaye saboda babu wani bambanci tsakanin ruwayan ruwayan irin wannan ruwayar da muka faɗa da ya kawo wannan inna din bai da bambanci tsakanin shi da ruwaya na al-mu'asir ko kuma wanda kawai yana da wani haduwa a dunkule wanda a shi ma ba a da tabbaci ba wanda kawai mun san cewa dai ya dai hada wannan malamin so ɗaya ko so biyu amma ba mu da tabbaci ko wani hadisi da ko wannan shi ya ji daga wannan malamin ne ba mu da tabbaci amma dai me me muka yi mun kyautata zato tun da ya muna da wani haduwa da so ɗaya ko a dungule ko kuma yana sun yi zamani tare to shi ma wannan babu wani bambanci a ce sun daɗe kamar nafi ya daɗe da ibnu umar ya ba da labarin wani ibnu umar wani abu da ya faru da shi tun a shekarun baya kafin sallar ibn umar din kuma ka ce ba daga ibn umar ya ji wannan labarin ba abin yana abin wato ba zai kama ba gaskiya yana abu ne manisanci ba idi ne kwaye da gaske kuma wannan shine kusan da yawan malamai ke faɗa maganar akwai abubakar as-sairafi maganar sa tana ce muqaddimata ibn salah shafi na shafi na 65 yace kullu man ulima lahu sama'un min insanin فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم تدوك واندا akasan cewa ya ji yana da hadisi da ya sarara daga wani malaminsa sai ba da labarin wannan malamin nasa to ya za a ɗauke shi ne akan cewa ya ji wannan labarin ne daga wannan malamin har sai yayin da aka samu wani hujja da ke nuna cewa bai ji ba to kaga wannan ai shine magana kwarai da gaske akwai wato bambanci da suke kawowa cewa Imam Ahmad ya bambanta tsakanin irin wa- wa- wa- wannan da kuma asalin asalin wato inda aka ce an din Yaqub ibn Shayba shi ma ya bambanta kamar yadda Ibn Salah yake kawowa Ah, wannan bambantawa ba wai bambantawa na wai cewa ba za a yi hujja da shi ba abinda suke magana kawai shi wani din bai kai bai kai wato ah, huwa dunal muttasil mu- mu- muttasil huwa dunal muttasil cewa shi wato ah, ba daidai yake da wan- a a wajen martaba ba da wanda aka zo aka aka- yake da sadajjen isnadi karara a fili a fayyace inda shi wani an yi sayi duk da shi ma in ka tsaya ka duba za ka gani wato sadajin isra'ili ne da shi amma dai a sayi an dan boye amma shi dai wancan da ya fito kara kaga lalle shi zai zo mai zama a sama kwarai da gaske wallahu ta'ala a'lam wannan masala ce da kamar yadda na gaya maka ah, sai da nazo ina ina ina ban lura da ita ba kuma kusan da yawa na lura da yan uwanmu ɗalibai ba sa lura da ita bal hatta wanda suka yi wallafe wallafe a matsalar hadith za ka ga galibi ba sa lura da wannan matsalar eh na ga wato al-khatib yayi wannan maganan ya ya ya ya ya ya- shi ya kawo da al-kifaya na ga ibn rajab al-hanbali a cikin ah, sharhi da mai tirmidhi ya kawo wannan matsalar na ga ibn hajar a wasu bangarorin littattafansa ya kawo amma za ga da yawa wasu ba sa kawowa saboda me saboda galibin tasirin su tasirin yana da alaka yayi da wajen al'athar da ake rubuta daga sahabbai wanda kuma shi wannan biya a sakin al'amari akan hadisai in yazo aka in abin ya wuce wurin sahabbai eh, wajen sahabbai ya kai zuwa ga hadisi ya zama hadisi na manzon Allah za ga shi wannan bai da wani tasiri tunda dama marasilu as-sahaba kulluha maqbula wallahu ta'ala a'lam to sai wannan a gurguje ina jin akan wannan zamu tsaya mala yace wa kadhal mursalul khafi min mu'asil lam yalqa haka zalika wato mursalul khafi wani mursali wanda yake dan boyayyen mursali ba- gibi aka samu a isnadi amma boyayye ga wani wanda yayi zamani da malamin amma bai halla shi ba mursalul khafi wasu sun sanya shi wato ah, tare yake da da da da da- da- da- da wato tadlis- tadlisanci sawabu kamar yadda ibn hajar nan ya bambanta su shi mursal ne wato gibi ake samu a isnadi shine wani rawi ya ya- ya danganta labari zuwa ga wani malamin da shi bai shi yayi yayi zamani da shi amma bai saurare shi ba kaga shi mudallis ya saurare ya ya dama wani malami ya taɓa sauraron shi za ka shi ma kuɗi yayi a wannan shi a wajen shi amma shi wani ba ma kuɗi ba na mursal khafi shi ba ma kuɗi yayi ba shi yayi zamani da shi ne da yayi zamani da shi to amma kuma sai yake ruwaya daga wajensa al- a halin shi kuma bai bai- bai bai taɓa sauraron shi ba ila an fahimci magana kuma shi wannan malamin bai wai ba wai aiko mishi da wani ru- wasiƙa yayi ba ko wani rubutu na hadisai da yake ruwayan su a'a kawai da yana ruwaya daga shi wannan malamin nasa kawai a matsayin ha- muhadisi ne mursal kamar hadisin muhadramun daga da suke daga manzon Allah kaga sun yi zamani da manzon Allah sun yi zamani da manzon Allah sun yi shekaru a ruwan da manzon Allah duka kowa yana raye amma basu musulunta ba sai bayan manzo Allah ko kuma lokacin shiga da matsala da ya kuma ga Allah ko kuma ba su samu san Allah manzo Allah ba ba su samu san Allah manzo Allah ba da suka zo suka dauki ilimi daga wajen sahabbai to in suka tashi kuma sai su yi irsali daga manzon Allah to kaga wannan musul khafi ne al musul khafi ake kiran shi saboda me saboda sun yi zamani da manzon Allah amma kuma su ba saurari hadisi daga wajen sa ba kaman Abu Uthman An-Nahabi kaman Qais ibn Abi Hazim kaman su Al-Aswad ibn Yazid kaman su ah, Abu Wa'il Shaqiq ibn Salma haka haka haka kadi kamar banda kuma wannan gaban na Al-Muhadramun sai ga- gaba na tabi'ai kamar Al-Hasan Al-Basri kamar da na faɗa maka daga Abu Huraira sun yi zamani da Abu Huraira amma bai saurare shi ba to haka ruwaya shi daga Abu Huraira ruwaya ce ba wai ta jinsanci ba ruwaya ce da yake al-mursal khafi ake kiranta kamar ruwayan ah, Hassan al-Basri daga Imran ibn Husayn shi ma kaga bai saurare shi ba ah, mursala ce kamar ruwayan Malik daga Bukair ibn Abdullah ibn al-Ashaj ah, Bukair ibn Abdullah ibn al-Ashaj ya bar Madina Ah, to Malik ya- yana son ya dinga ruwaya a wajensa to idan yayi ruwaya daga wajensa wasu malamai suna cewa ruwaya ce mursala ce mursala ce daga- suna cewa wanda ke- Ma- Malik ya ɗauki ruwaya ne daga ɗansa kamar da imamu ahmad yake faɗa duk da shi al'ala'i yana cewa shi ai akwai ruwayan ibn wahab da yake rubutuwa daga malik malik ya sarraha ya ce ya ya ce sami'tu ya ce ya ji ya fito ƙarya ya nuna cewa ya je bukair ibn abdullahi ibn al-ashaj to wannan magana ce dai da za a je a duba a gani al'ala'i ya a magana al'ayin haka take ko ba ko ko magana imamu ahmad haka take idan muka ɗauki magana imamu ahmad to kaga yanzu shi abinda imam malik ke rubutawa daga bukair ibn abdullahi ibn al-ashaj saboda daga baya kuma masar to abinda ke rubutawa daga bukair ibn abdullahi ibn al-ashaj kaga ruwaya ce mursala ai amma mursala mursal min khafi saboda me saboda shi wato malik yana da ruwaya daga yana da ruwaya daga daga daga daga afwan ya tsare kunsa suna daga ruwaya daga bukair ibn abdullahi ibn al-ashaj suna da ruwaya daga daga shi shi ma ya da da ya halle shi da zai ruwaya daga gare shi to amma shi sai ya zama ba shi a Madina kuma ya daga cikin wato manya manyan amintattun malamai na Madina a lokacin da ake tutiya da ruwayar su amma dai Imam Malik bai samu ya ruwaya daga gare su ba to wannan shine dai ina tsammanin shine karshen abin da zai kawo mu wajen wato mas'alar matsalar wato a saƙaƙ a isnadi wato gibi da ake samu a isnadi insha Allahu abinda zai zai rage mana kuma za mu zo mu zami magana akan kuma abba'an abba'an fin rawi suka da ake da shi a rawi shi ma aji abinda malamai suke faɗa a wannan babin insha Allahu ta'ala abinda makanta da dai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته